الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله ولا تطيعوا الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغسل من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu a ci gaba tafsirar Qur'ani mai girma kamar yadda ake gabatarwa a yau ma gashi Allah sake dawowa da mu mu dora inda ma kwana ajiya wanda ajiya mun kwana a ƙarshen wannan sura ta suratul sajda wanda a yau zamu tashi a farkon suratul ahzabi wanda suratul ahzabi tana bayar da labari an dama kowace sura kamar yadda aka sani ana samar da suna ne da irin wata kalma wadda ake ambato a cikin ita wannan sura din to sai a bata wannan suna to da yake zamu haɗa wannan kalma ta al-ahzab wato shine na taron dangi wanda aka samu kafirai suka yi domin yakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to insha Allah za mu kanta a cikin ta sannan wannan sura ta suratul ahzabi an sauka da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Madina bayan ya hijira ya koma garin Madina a dama ko can magana mafi rinjaye ta malamai cewa in ka ji an ce madaniya to surar da an ka sauka wadda bayan an yi hijira kenan don haka koda kamar in dai manzo Allah sallama ya riga ya hijira ne to koda ya tashi tahiya ta kama shi zuwa garin Makka sai da yace can garin na Makka din sai an ka sauka mai da ita surar to tun da dai bayan an yi hijira ne sunan ta dai madaniya in kuma makkiya ita kuma koda a ce tahiya ta kama manzo Allah sallama zuwa wani wuri sai an ka saukan bai da ayacin ba cikin garin makka an ka saukar da ita ba duk sunanta da makiyya tun da ba a hijira ba wannan shine magana mafi rinjaye daga cikin malaman maganganun malaman ulumul qur'ani game da menene makiyya da madaniya dan magana suna da yawa amma dai wannan ita ce mafi rinjaye a sannan kuma ita wannan sura tana da ayoyi guda 73 tana da ayoyi 73 wanda kuma amma ana cewa ita wannan sura wato ayoyin nata an shafi su ne an karage kamar da imam ahmad ya rubuta a cikin musulun da nashi cewa farko yawanta ta yi yawan suratul bakara don haka amma daga baya ne sai aka shafi wasu ayoyi kun san da ma ana irin haka da wanda ake shafi waɗansu ayoyi daga cikin wata sura sai ga kamar su misali irin lameku ita ma yawan gari ta nan rage ta ne an kai sai ta dawo haka nan to shi ne to ita ma ɗan ta kai yawan suratul bakara amma daga ba sai aka shafi sauran sai aka bar wannan wanda ana cewa kuma a cikin ta ne ayan nan da ake magana a shehu was shekhatu idza zana ya farjumuhu mal battata wato cewa wanda ya taba yin aure in yayi zina to hukuncin da za a mai shi ne za a jefe shi ne hukuncin na jiwa din cikin waga sura yake amma wani ikon Allah sai zama an ka shahe karatun ayat amma kuma hukuncin yana nan tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da shi ya hadisai don mun karanta a suratul nur a tafsirin mu na bare can to da haka tana da ayoyi guda 73 sannan tana farawa da bismillahir rahmanir rahim inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tudil kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima Allah aka ce kuma ta sauka ne akan sha'anin wato ita wannan aya din lokacin da munafikai suka yi kokari na su yaudare manzon Allah sallama shine sai Allah yake cewa ya biyo annabi ya kai wannan babban annabi ittaqillaha ka dawwama bisa ga jin tsoron Allah wala tudil kafirina karkabe waɗannan kafirai wal munafiqina da kuma waɗannan munafiqai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to karkabe su fi ma yukhalifu shari'ataka cikin duk abin da zai saba ma shari'arka inna Allah haqiqa Allah madaukin sarki kana bai gushi ba aliman masani ne bima yakunu da duk abin da zai kasancewa qabla kaunihi tun gamin gabanin kasancewa shi abin to Allah ya san wanda zai zama din sannan kuma hakiman ko mai hikima ne fi ma yakhluqu cikin duk abin da watan zai halitta to nan kaga Allah ya kirawo manzo Allah sallama wanda yana daga cikin dama wuraren da ake cewa matsayin girman manzo Allah sallama a wajen Allah yanda Allah yake ba manzo Allah sallama magana cikin taushi da kuma mutuntawa don koyo don ɗaya koya mana ake cewa ba a taɓa jin alkur'ani inda Allah maɗauki sarki ya kiyawa su manzo Allah ya ce mashi ya Muhammadu ba ba a taɓa jin haka nan ba sai Allah ya haɗa da wata kalma ta girmamawa tunda kaga shine sai ka ji kamar irin nan kenan kaga ya ayyuhan nabiyyu ya ce ya ya bai kira shi ya Muhammadu wurin ba sannan haka kuma kamar irin ya ayyuhal muddassir ko ya ayyuhal muzammilu ko ya ayyuhar rasulu da haka malamai suna cewa ba inda za ka ji an ambaci sunan manzala cikin alkur'ani karara in ka ji an ambaci sunan nashi karara to ko sai an hada da kalma kuma ta girma wurin ta manzanci misali da wanda na cewa ai ai ya san inda an faɗi sunan manzala cikin alkur'ani ne kamar yanzu misali inda Allah ya cewa Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum to in ka duba anan wurin ai ba Muhammadu kai Allah ce ba sai da ce Muhammadun Rasulullahi da haka sai da aka hada da kalmar Rasulullahi wurin ba wani sunan Muhammadu kurum ba da kuma irin ma kana Muhammadun aba ahadin min rijal wanda zamu karanta nan cikin wannan sura nan gaba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi shi ma sai da kalmar ta wuce Rasulullahi wa aminu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqq wa hadha zuwa shi to haka dai zaka samu cewa duk inda zaka samu kalmar ta zo ba kira ne ne Allah zai yi ba ya ce mai ya Muhammadu ba a'a ko alama shine malamai suna cewa duka Allah yana yin wannan ne saboda koya muna wata musaba da girmama shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam mu san cewa to inda wata an batu kira ne ba irin na ba kamar yadda ya faɗa wata aya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadwa ibadikum ba'dan kan a sanya kiran manzo Allah sallama kamar sauran kiran yan uwa misali kamar wanda ka san za kiran wani mutumin ka wane wane manzo Allah shi ba za mu yi haka ba dole cikin ladabi za mu bashi kuma duk waɗanda ba su yi ladabi ba a wajen kiran manzo Allah sallama to karshe za ka ji abin da Allah ke kiran su mahaukata Allah yake ce musu shi yasa ka ji a lokacin da aka samu wasu mutane kawai sun ka zo ko da sun ka zo sai suna son su ga manzo Allah sallama to wai malmakin su jira har ya hito sai sun ka tsaya ta bayan gidan manzo Allah sallama ana cewa sai sun ka rarraba a bayan ɗakuna wanga ya tsaya bayan wanga ɗaki wanga ya tsaya bayan wanga daki wai don su kira shi wanda kowa dai wani daki yake sai ya jiya sai suna kama kira na ya Muhammadu ukhruj ilaina suna cewa fito suna daga murya haka nan to shine sai gashi Allah yake ce musu innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna sallah ce waɗannan da suka kiran ka ta bayan gidan nan ba su da hankali kaga wai wanda ya manzo Allah ya sallar da bi cikin kira na mutuntawa suna ne mahaukaci wurin Allah to don haka shi yasa kaji sahabbai su kansu Allah ya musu ladabi yake ce masu to lalle in za su yi magana gaban manzo Allah ya ladabi ya ayyu allazina amanu yace ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashkuruna sallah yace da haka ya ku masu imani daga yau kan wanda ya ƙara daga murya gaban manzo Allah sallama in zai mai magana sai dai ka yi magana cikin ladabi a hankali a hankali amma ba dai ka yi magana da ainihin wacan daga murya sosai ba ba yadda ba to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya masu ladabi kuma ƙarshe bayan an yi haka to sai da sun ka dawo su kuma suna ainihin wato girmamawa ɗin da kuma sassautar da murya wajen magana to sai Allah kuma ya dawo na yabo gare su yana ce masu innal yana ce masu innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim haka sai Allah yake cewa lalle waɗannan da suke sassabtar da muryar su a wurin manzo Allah sallama to hakika gafar Allah ta tabbata gare su kuma Allah ya tanar musu da lada mai girma to kaga shi yasa kaga wato shi manzo Allah sallama shi ne su dole sai bi shi a hankali ba a mashi rashin ladabi ba a mai rashin watan ko a ina ne ko haka dole ne a yi ladabi shi yasa kaga aka samu bayan Allah kwarai da gaske wanda sun ka zo Madina wurin ziyara za ka ga da suka tafiyar da abin cikin ladabi ba su aikata wani abu na rashin ladabi a wurin manzo Allah saboda shi manzo Allah bai mutu irin irin mutuwan mu ba tunda ai ba manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ba to ko da shahidai me ya lage shi muna wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Allah ce kad a ce ma waɗanda sun ka mutu wurin jihadi shahidai kenan ka a ce su mutu wannan da kuma wala ta saban da ladina qutilu fi sabilillahi amwat ka koyi da tawassu matattu ne to shi wanda sun ka bi sun ka zama shahada to kaga balle shi kenan ko saboda haka wanda yake a can sanda mutum har yanzu ma haka manzo Allah cikin ladabi ne shi ma haka yake shi ma har yanzu duk sanda zaka yi magana to kamar ita cikin ladabi to shi yasa nan kaga Allah cikin girmamawa kaga ko da irin kamar a sanda munafikai sun kazo suna ta neman uzuri ga manzo Allah sallama suna cewa za a wurin yakin tabuka ne suna da cewa ai kowa sai zo ya karya ce yana da uzuri kaza don haka bai samu dama zuwa a bashi dama ya zauna gida sai manzo Allah ya kyale shi duk bayan an yi an gama karshe sai Allah ya dawo yana son ya manzo Allah sallama magana cewa to ai daga yanzu ya daina ba su dama suna tsayawa amma don ɗaya wai kan awa manzo Allah magana mai kauri mai taushi mai wata mai tsanani sai Allah bai mai haka na batukun sai ya ce mashi lima azin afallahu anka lima azin talahu sai da Allah fara cewa manzo Allah an ahwa an yahi wa kai azku wala hini sannan sai Allah ya ce amma me yasa ka musu zini ai da ka kyale su muna har sai ka tabbatar da gaske su sannan kaga wannan makin kai sai a ce me yasa ka musu zini sai Allah bai mai haka nan ba sai Allah ya ce afallahu anka an yahi manzo Allah wai tun ma ka mai akwai da an yahi tukun amma ne me yasa ai ba sai an musu izinin ba to misali duk irin waɗannan kaga Allah da kai ne misali haka yake yi a tsakanin shi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama matsayin bawa ne babban bawan shi amma kuma gashi to kenan balle mu da an matsayin bayi na Allah kuma karkashin annabi kaga ashe kenan dole ne duk wanda zai yi magana a wurin manzon Allah sallama to ya tabbatar da watan yana yin ladabi a wajen faɗi din to shi yasa da kaga Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi ittaqillaha ka dawwama akan tsoron Allah anan kaga Allah ce taqillaha to don haka yanzu misali ne inda kamar wani ne aka kira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wanda za a ce masa dai a ce ka ji tsoron Allah to ai shi manzo Allah dama yana tsoron Allah ka gane da kan shi ma abinda yake cewa yana cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu nahi ku sanin Allah kuma nahi ku tsoron Allah to ai kaga magana ta kare kina ko kaga nan magana a ce ka ji tsoron Allah ba ita bace ba sai dai a ce ya dawwama akan tsoron Allah din da yake bisa kai ne din to shine a nan Allah madaukakin sarki yake magana cewa ya ana magana da sauran wasu ne za a cewa to su umarni ne aka ba su nan wurin amma shi nan kan ya dawwama yake nufi akan wannan tsoron Allah din nashi yanda yake sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya ce mashi a wala tudil kafirina don haka kada ka bi waɗannan kafirai ne wal munafiqina da su da sauran waɗannan munafikan baki daya cikin duk abin da suke aikata wanda ba daidai ba wannan dama shi manzo Allah ko can ba ya bi su ai amma dai nan Allah yana ƙara tabbatar mai da haka ne domin watan ya zama yana tafiyar da abubuwan tunda zaka ga shi sa wani al'amura shi manzo Allah sallama saboda yana jin daɗi ne duk sanda Allah zai kira shi matsayi ne na bawa ne ya bashi wani umarni annabi shi jin daɗi yake akan haka ne shi yasa kaga duk wata kalma wadda Allah zai ci mashi watan bawan shi misali kalmar abdu shi yasa shi manzo Allah yake jin dadin Allah ya ci mashaka ne shi yasa kaje kamar irin ya ai kamar irin su tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira da irin su subhanallazi asra bi abdihi shi ma duk manzo Allah yana jin dadin haka ne innahu wa innahu lamma qama abdullah yaruhu inna shi ma duk da inda Allah yake ce mashi abdullahi din nan da shi manzo Allah yana jin dadin da haka wannan kalma ta abdullahi din ba abdu ne irin na game gari na kowa ba a wannan na mukami ne na girma ne to shi yasa manzo Allah yana jin daɗin irin wannan din haka shi yasa nan Allah yake gaya mai cewa to kada ya bi su waɗannan munafikai din da kafirai din kuma ya sani Allah masani ne da duk abin da ya kasance da kuma wanda ma zai kasance baki daya kuma shi Allah mai hikima ne bisa ga dukan komai
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبير وتوكل على الله وكفى بالله وكيل
ah to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wattabi ma yuha ilayka to kai dai manzo Allah sallallahu ka ci gaba da bin abinda aka yi ma wahayi ga dashiya mana shine ma yuha ilayka abinda aka yi maka wahayi min rabbika daga wajen Allah ubangijinka to ka ci gaba da bi ne kamar yadda ka saba inna Allah hakika Allah madaukakin sarki kana bai gushi ba bai ma ta'maluna khabiran masani ne da duk abin da kuke aikatawa sannan wata wakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi amurka a cikin lamarinka wa kafa billahi wakila ba wakil ba Allah ya isa zama mai dau- mai mai kulawa mai kuma kiyayewa ga lamarinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a a- to nan kaga Allah yake cewa wala tudil kafirina a, yake cewa wata bai ma yuha ilaika ka bi duk abin da aka ma wahayi to kuma da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake ma'ana duk dai umarni ne na karanta akidi kawai amma da ma aiko can ba ya da aiki bai faɗin wata magana sai wadda Allah ya bashi umarni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to haka bayyin wata magana ta zuciya sai dai abun da an kai mashi wahayi saboda haka dama nan shi ma umarni ne na ƙarin tabbatarwa kawai sannan a, Allah ya ce kuma ubangiji shi bai gushi ba dama inna Allah kana bima ta'maluna khabira to haka kalmar kana aidan larabci shi mutum aka ce mai kana eh, sai ce ya zama ko Eh, ga larabcin mu na koyo to amma ana magana wajen ubangiji shi kuma kana ba za a ce ya zama ba to kenan in ka ji an ce ya zama ga ka'ida ba to da shi abin ba haka ne yake ba da bayani ya zama din an fahimta yanzu misali sai a ce kai ka- ah, kana fulanun ganiyan kai wani ya zama mawadaci to in ka bincika can da talaka ne daga bayani ya zama mawadaci ko in ka ji an ce ya zama mawadaci to da farko ba mawadacin bane yanzu ne da ba su ya zama din misali ka gane ko to ne yanzu aka ce kana Allahu aliman sai aka ce ubangiji ya kasance masani to kenan akwai sadda bai ba masanin bane sai yanzu da bayan zama masanin saboda haka bai zama haka bane daga sai dai a ce kana dinnan shine lam yazal muttasifan bi zalika ma'ana bai gushi ba yana nan sifanci dama tuntun haka ne yake din to haka sai dai a ce kana bai gushi ba bai ma ta'amaluna kabiran masani da duk abin da mutane suke aikatawa din to sannan sai ya ce wata wakal Allah shi ma nan dama ko can manzo Allah sallama ko can bai dogara ga kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki shi yasa kaga duk irin abin da an kai ta yi da duk gwamnati da aka ta yi da irin kalubalanta da su waɗannan kafirai suke ta yi an kai ta fama da suwa amma kuma duk da haka nan ƙarshe sun ka kansa komi da shi ba saboda me saboda ya dogara ga Allah kuma ga Allah ya dogara duk abin da zai gudana ya aji mai ba Allah kayan ya ci gaba shi to kuma duk wanda zai ci gaba har yanzu shi ma ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amura ne to haka Allah zai shige mai gaba shi ma ga lamarin shi ba zai tuzarta ba don duk wanda zai miƙa lamarin shi ga Allah to lalle lamarin shi bai zai tuzarta ba ba zai kaskanta ba amma rashin dogara ga Allah shine mafi yawanci ka kawo matsaloli da yawan gaske wanda sai ka isko mutane sun shiga cikin mawacin hali kuma karshe sai ka ga an ki zannawa ma cikin nutsuwa yanzu misali kamar irin rashin dogara ga Allah da kuma tsayawa ga Allah mai kalamari ga Allah cewa Allah shi ka komi to sai ka isko yan ga su mutane din ne mu kowa da kowa ma sai ka isko ko da wata matsala ta faru saboda ba dogara ga Allah mutum ya gaba daga dangana ba sai ya dauka cewa ai wani kawai ne shi ya sami ba da haka nan ba da ba samu matsala kaza ba da kan wani shi ya mani to irin wannan yana da yawa kuma yana da faɗi ana yawan samu ne kuma ga maza kuma ana yawan samu ne su ma ga mata amma in an ka bisa in ba bisa da ba kila yawa wurin matan ba saboda mafi yawanci zaka samu in ana samun matsaloli wani lokaci tsakanin maza mata da su da mazan su misali musamman in su ma da suna su biyu da wuya duk abin da zai faru su ba shiga Allah mafi yawa ko wata rashin laya ta ɗaya sai ka ji ila wata bukai ta dace wata ai kishi ta ce ta yi mata to kaga ana samun wannan matsala kuma tana da yawa gaskiya sosai kuma abun mafi yawa ba haka bane karya ne sannan bayan haka kuma sai ka isko wani lokaci idan mutum yana da mata biyu misali suna zaune to in aka yi wata ta wata biyayya ga mijin nata to kaga misali ai kowa daidai yadda yake za ka yi mu'amala da shi misali tana ayyuwa sai ya zama ita wannan saboda rashin kyautatawa ta ko kuma rashin mutuncin ta kaga dole dai abubuwa dai ga sunan dai ba daɗi dai aka yi tsakanin ka da kai ta to in wacce amma mai mutunci shi da kirki da mutuntawa gare ka da girma da kuma duk abin da zai bata ma rai ba za ta yi misali kaga shi ma sai an nasa bambanci koya ne ya ka dai misali dole dai za ka yi adalci ne wajen ciyarwa misali ci da su abinci ko kuma a, tufatarwa da sauran dai abubuwa amma dai kaga wajen da yanayin dai a, sakin jiki misali na ma'amala dai kaga dai sai ka ji dai ka yi jin daɗin ma'amala da wanda ya zama mai mutunci irin haka ne to kuma yanzu ƙarshe irin wannan ya matsala ta biyu in ma haka ya ɓaci ba haka aka fata ba sai an kalabu to ƙarshe ma ba ta yarda da ba ta cewa har halin ta yasa ka sake ta cewa za ta kishe ta ta mata magani an ka sake ta mafi yawa kuma mafi yawa insha Allah in za a kasa goma dan an yi sa'a kila a samu kashi guda ɗaya ba su yi haka nan amma kashi tara sai ka samu haka suke yi kuma abubuwan ba haka nan bane gaskiya ai ina jin ba wanda zai aure mata ya yi guda ko biyu ko uku kuma wai da niyyar don ya saki wata bai yiwa in ko har zai yi da niyyar don ya saki wata din to ko tun kame wata ko tun mara mutunci ba ta da ba ta da mutunci sai dai haka ne ko amma in dai suna da mutunci da kirki da zaman lafiya tun farko haka kawai sai ya ce zai auro ta don ɗaya suke ta ba da tunanin akwai ba sani ba amma dai kuma zan akwai amma dai ni ina ga tunanin na ga yau da nika ji ga rayuwa ta kamar babu to kaga yana da wahala to amma su ba haka bane sai su dauka daɗa duk abin da zai faru ciwon kai za su same da wasu shi lafiya wasu kaddara Allah ya kawo kila wasu bisa shi na tunan mutu ko wata akwai akwai wani abu da sai ka ji an ci dai ai to saboda haka kaga akwai wannan matsala gaskiya kuma tana da yawa kwarai da gaske to wannan gaskiya rashin dogara ga Allah na matsala ce mai girma yana taba imanin mutum ne ma kai tsaye dan imanin mutum ne addalan gwada kenan tun da dama aiko ce yana daga cikin rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi dama za ka yi imani da kaddara da ta alheri da ma wadda ba ta alheri ba to duk dole ne mutum dukkan su gaba ɗaya rungume su daga wani Allah din don haka in ka riga ka tsaka da shikenan an huta shi Allah nan dai ba abin da zai gagare shi kuma da yawa ma wani lokaci zargi zargi ne da dama ga sunan kuma ƙarshe dai wannan abubuwan sai kirsuwa kai mutum ga halaka don da wanda za a yi haka shi ko ta abin da manzo Allah sallama yake cewa wato akwai wasu ɗabi'u guda biyu ba abin da shi su kyau akwai kuma wasu ɗabi'u guda ba abin da shi su muni na farko ya ce kyakkyawan zato ga Allah da kuma kyakkyawan zato ga bayan Allah ya ce to wannan ɗabi'a ta haiko bi kyawu a wajen Allah ya ce sannan kuma mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah ba abin da ya fi wannan muni da shari shi kuma ƙarshe dai ƙarya ce za ka yi don dai duk da za ka yi zaton wani kaza ya yi mani ko zai man kaza to mafi yawanci abin ƙarya zai zama ha kuma yanzu yadda matsala take da matsala shine sanda mutum zai magana shi hakikan cewa zai haka nan ne kuma zai bada labarin haka da yankan wuka zai bada labarin ai kaza ne an kai kuma bisa ga zato ba to kashe kuma kaga manzo Allah ya cewa in aka zaba hadisi azannu ina cewa shi da su din nan to aka zaba hadisi shi yafi kowace irin magana zama ƙarya nan take to gaskiya mafi yawa tsakanin mutane makwaci da makwaci ko kuma tsakanin waɗanda yan gida guda ko kuma tsakanin waɗanda ka wasu mu'amaloli tare haka da uwa uwa balle tsakanin su matan da muke magana din wanda suke suna su biyu din to mafi yawanci wanga zargin shi ne ke kawo sai ka isko duk an da samu matsaloli sai ka ga duk abin da ita wacce za ta yi to wacce za ta zargi cewa ai saboda abu kaza ta yi shi bisa ka zargi kuma ta ta kushi aka haka nan in ba bisa na wakila ma ta sami mijin ta mai wani ta mata wani gami da ce ai an yi kaza an yi kaza shi ko kila bai sani ba sai ya ko gaskiya ne in bai tsaya bincike ya gano wani abu yake ba sai da ta ya hau sai ka gana samu matsala to don haka shi yasa gaskiya yana da kyau a zanke yin adalci kuma a ji tsoron Allah cikin al'amura wanda misali kamar yanzu irin waɗannan abubuwan da suke gudana abin da yasa dan kaji ina magana wajen matan nasa abubuwan suna suna da yawa sun ma lulluka da yawa hira da maza bangare nasu shi yasa kuma mafi yawancin matsalolin da suke faruwa in dai mace suna su biyu ne ko su uku to wannan gaban su ne sun kai girma dama su ne sun kai bada matsalar da ko can to don haka ya kamata kuma su aura sai su gano wannan wani tsari ne na Allah shi dai Allah maɗauki sarki da ma shi ne tsara matan nan su zanna su an ka ba su dama namiji a wani mace biyu ko uku ko hudu wannan tsari na Allah kuma hikima a cikin ta wannan insha Allah in ma kai ga ayoyin da suke magana akan za mu haɗu da su cikin wannan sura duka su ma insha Allah za a yi bayani cikakke game da waɗannan abubuwan don a san irin abubuwan ba wai haka nan ne ba wata hikima cikin Allah ya sa a yi mata hudu ne ba ba haka nan bane ba kuma ka zo san insha Allah za a ji abubuwan da za su shiga wurin to don haka nan dogara ga Allah dai wato shi ne duk abin da zai kasancewa ga mutum ya san daga wajen Allah ne shikenan sai ka isko Allah sai ma ya baka wadatar zuci in ma ka rasa baka ma damuwa shikenan don baka don ka rasa din baka je ka shiga cikin wani kunci da sakura sai ka ja ga ba sai dai ka wadatar da abin da kake da shi kurum kuma in ka samu kuma sai ka ta murna kana ta farin ciki sai kowa ya sani ta Allah ya ba mu dogara gare shi to shine nan ka ji Allah cewa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila kuma lalle Allah ya isa mai kiyayewa gare ka
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأبوائكم والله يقول الحق هو يهدي السبيل
آه. sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni Allah maɗaukin sarki bai sanya ma wani mutum guda zuciya guda biyu ba fi jawfihi a cikin ciki ne ba saboda haka aka ce ita wannan aya wato tana raddi ne ga wani mutum da ake ce mashi Jamil bin Ma'mar al-Fihri to shi mutumin yana da kaihin hankali kwarai da gaske kuma yana da ƙarfin hadda da abin da zai ce yana yana yana rike shi kwarai sosai da gaske to shine sai su shawa suna ta ganin cewa kai wato suna mamaki irin ƙarfin kaihin hankalin da gare shi da kuma irin ƙarfin hadda da yake da ita to shine har sai suna cewa to suna ganin zuciya biyu a gare shi ka gane don haka shi ya sake da ƙarfi hadda wanda ta wuce ta kowa zuciya biyu a gare don haka ga kowace sai su kaga ko ka tarike ko ka tarike ya kaga shi kenan kenan to shi ma da kai ne kuma sai ya hau wannan kasa da suka tara mashi sai yake cewa don haka shi ma watan zuciya dogari shi kuma duk zuciya ta duk guda daga cikinsu guda biyu din guda daga ciki tana haddace he da abin da manzo Allah ya kai haddace kaga ya ya ya tsagar da hadda fadi da to saboda haka wani zuciya guda daga ciki wata tana haddace he da abin da manzo Allah ya kai haddacewa kaga kenan ya loka manzo Allah da biyu da fahimta kenan ko to kuma duk duniya ba ta bai haka na ba ko tun da misali shi manzo Allah ka daga shine wanda adda alqur'anin nan shi an ka saukan mai da shi kuma da an saukan mai ba ya wahala ya kare a karanta mai kawai shi kenan mai zaka ji da shi kenan an gama karanta mai kaza shi kenan to shi Allah ya ce mai sanu kore uka falatan sako za a karanta mai banci to har magana ta kare to wanda aka misali da an karanta sai dai a sai ba kurun ba ba deleting ba formatting kaga ai ba za a hada shi da da wani ba to aka ce lokacin da an ka tai wurin yakin an ka yakin badar to shi wannan jamilu bin muhammadin din kafirin na alfihiri to yana cikin kafirin da aka yakin to da halaka ta kwabe da yawa yana cikin wanda sun ka gudu sun ka tsere to ko da sun ka tsere sai game da Abu Sufyan sai Abu Sufyan yake bayan sun haɗu shi da Abu Sufyan sai Abu Sufyan yake tambaya ta ya ake ciki ya hali Abu sai ce ka ai mutane duk sun gudu an watsi halaka ta kwabe kasa yakin badar su sha da daɗi ba shi ne wanda aka kashe masu mutum saba'in su abuja hali duk ne aka kashe su manyan duk da aka ji na mutanen maka duk sai gashi nan duk an halaka da su gaba ɗaya to shi ne ya ce lallai haƙi bai daɗi ba don haka shi yasa shi ma ya gudu kiya cikin jiki ne sai ce to amma sai ya ce yana abin ga shi shi wannan jamilu bin fahim da ma sai ke cewa to shi yana mamaki yanzu kuma takalmi ne guda bai gani ba wai kuma takalmin ka gane gudan yana ga kamata guda ga shigar ga hannu ne amma amma kuma ya rude wai bai wai takalmi ne guda ka bi bai gashi ba sai abu zuwa da ce to an ga nan ga hannu ga ko sai ce shi ban koyi kula muku da sanda daga hannu ba sai a gano shi kare yake ba da zuciya biyu kenan to yanda akwai zuciya biyu ana guda sai ta kula da shi yana nan ga guda guda ta gano yana ga hannu ga to shi ne sai Allah ya ce ya kawo alama ai Allah bai sanya mutum guda zuciya guda biyu cikin zuciya shi ba eh ma da Allah jalla min qabli Allah bai sanya mutum ɗaya zuciya biyu fijofi a cikin cikin shi ba to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a wa ma ja'alakum wa ma ja'ala azwajakum Allah bai sanya matan ku ba Allahi tazaharuna wato an ga dama a ce tazaharuna ko a ce tazaharuna ina jin kila ko masu shikun to ko kuma a ce tazzaharuna to shine wa ma da Allah bai sanya azwajukum matan ku ba Allah ci waɗannan tazzaharuna ko tazzaharuna wanda kun kai zihari da su ba shine tazzaharuna min kunna wanda kun kai zihari daga gare su ba Allah bai sanya sun ka zama ummahatikum uwayen ku ba sannan wa ma da Allah bai sanya adiya akum ƴaƴanku da kun kai da awacewa ai ƴaƴanku ne ba abna'akum bai mai da su matsayin ƴaƴan naku wato anan shine abin da ake nufi wa ma ja'al azwajakum Allah bai sanya matanku ba allati tazaharuna waɗanda kun kai zihari min hunna da gare su ba ummahatukum ai ba uwaye ne naku ba wato shine yana magana da game da zihari masu karatun fiqh sun san hababi ana da cikin magana kan zihari din ma'anar zihari shine mutum ya kamanta mata tai da wata wadda a haramun gare shi la'alla ko uwa ce ko kuma wata shi ne sai ya kamanta ta ma'ana misali kamar mata ta sai ce ta yi kama da uwa ce ko bayan ta yi kama da bayan mahaifiya ta misali to zihari kenan to shi ne Allah yake magana ce to ai ko mutum ya ce haka na ai ƙarya ya kai ba uwar ce tashi ba cewa haka nan din bai mai da ita uwar saboda su ga lokacin jahiliya idan mutum ya ce ma mata ta yi mata wannan zihari din shi kenan matsayin saki yake ya sake ta kenan to amma ga musulunci shi kuma sai ya ce ba haka na abu yake ba kissa ta ta isa sa cikakka tana can a cikin sotul mujadala kada sami Allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha dinnan to can akan magana zihari din ne wanda shine zaka ji inda Allah ke cewa allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladunahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura sai Allah yake cewa ai a can cikin ita a karsa mai haɗin Allah yake cewa ai waɗannan da sun kai zihari ma'ana sun ka kamanta matansu da iyayensu sai Allah ce ai ma hunna ummahatihim ai ba uwayensu bane in ummahatum ai uwa ba kowa uwayensu ba illa allahi waladan hunna sai waɗannan da sun ka haife su su uwayensu na gaskiya wannan na ƙarya ne ba gaskiya bane sai ya ce wa innahu la yaquluna munkaran min alqawli suna faɗi mummunan magana cewa da ba ta dace ba wazura kuma ƙarya ce suka faɗi ba gaskiya bane ba to kaga sai Allah ya ce to kaga in ka kula ga ayati misali kaga tana daidai da wannan kenan wa ma ja'ala azwajakum allati taza'aruna minhunna ummahatikum ai Allah bai sanya sun zama uwaye naku ba uwaye ne naku ba to kaga kuma can nan shi Allah ya nuna cewa dai ba uwaye ne nasu ba to amma kuma sai dai ba a hudu hukuncin kuma to in haka ne ya faru ha ma'ana in mutum yayi zihari ya kamanta mata tashiwa da uwar tashiwa to yaya abin yake shi matsayin saki din yake ko ko dai ba matsayin saki yake ba akwai dai wani hukunci daban to shi ma dai ta an hukuma can da ita wacan sura din ta fatan mujadala din karsa mai ake nan za ka ji can Allah ya faɗi wannan hukunci din wanda yake cewa wallazi ne zahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mustabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa'tamu 60 miskinan zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullahi walil kafirin azabul alim to shine Allah yake cewa wato waɗanda sun kai wannan zihari din ma'ana waɗanda sun ka kamanta uwarsu to duk da ke kamin wadda hukunci misali yanzu an kadi ba cewa shi ziharin malamai sun ce kuma ba wai dole sai uwa ɗaya ba wai mutum ya kamanta da duk wata wadda a haramun gari kuma haramci na har abada kamar misali mutum ɗaya ce ya kaga ita ma tana daga cikin ta haramun gari shi har abada ya ce ko kawana ce misali to su ma duk irin wannan mutum zai kamanta mata ta da ɗaya daga cikin su malamai sun gaji shi ma suna ne zihari din don haka matan nan halamun ce gare shi sai an yi wa hukuncin da za mu haɗe yanzu nan gaba sannan za ta halatta gare shi din a wani imam maliku shi ya cewa ya koda da wata mace ba a janaba mutum ya kamanta ta ya ce duk ta halamta din ne zai zama zihari wata shan mata wani misali sai wata ya kamanta mata ta da ita sai ya ce ita ma duk ta shiga shi ma duk haka ne amma wani imam maliku wasu malaman kuma sun ce a'a bai zama zihari ba ya ji zama saki da ku a gara kila ba a ce zihari ne na san a yi kafara shi kina ya koma to saboda haka to wannan shi ne to shi ne sai a cikin ayat sai Allah yake ce wato idan hakan ta faru mutum ya yi zihari ya kamanta watan mata ce da mahaifiya ta yi ko bayan mahaifiya ta yi mata ce da mahaifiya ta yi ko kuma wata gaba da jikin ta ce daidai take ta uwa ta yi ko hannunta ko dai menene to shikenan ko kuma wata wadda harama gashi kamar da yadin koya ko kauna to shine yayin tsari kenan to shine sai Allah ya ce to abinda za a yi idan mutum yayi wannan kuma daga baya ya dawo yana dama yana son zai dawo wannan aiki wannan abu da ya aikata a kuma su zauna da ci gaba da zama tare da matan da tashi to sai Allah ya ce to abinda za a yi mata hajjura kabatin mu sai mutum ya dauta koyanga don haka koyanga zai tsayi ko malamai sun ka ce wanga abin shi ba na ba da zaɓi ba ne sai in ba wanga ne za a yi wanga ba magana zaɓi ba ne ba zaɓi yanka baka ba cewa misali ko koyanga ko kuma ciyawa ko azumi ba zaɓi ba ne shi wanga nan dole na farko shi aka so sai in ba ne ba wa da za a yi sannan daga baya sai a koma ga wancan to shine sai Allah ce fata hairu kabatin kuma kamar yadda aka sani koyanga na mu'mina aka so kuma wanda ba ta da wani aibin komai kuma ta samu wata masaka sai kuma ya wata baya daba sai wanda Allah ya yi ya to shi ne sai ya yauta koyanga to sannan sai Allah ya ce kuma sannan min kabil an yi tamasa zai yauta koyanga kamin kuma kada ya kuskura ya shafi matan nan tashi sai ya tabbatar da ya samu wannan koyanga din ya yauta sannan za ta halatta kan shi matan to shi ne sai kuma Allah madauki zai ce to a wannan kuma Allah yana muku azini yace amma mallam ya ce in mutum bai samu koyanga ba kila ba ta ko kuma bawa da za a yi shi bai da kuɗin da zai sayi ta ya yauta to shi ne sai Allah ya ce to abinda za a yi fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa shi ma din sai ya azumin wata biyu kuma jere da juna ba tsayawa a huta eh shi ma kamin kuma sai ya gama azumin nan kaf gaba ɗaya sannan mata za ta harsa gare shi an gane sai ya gama azumin dukkan watan biyu din cif jeri sannan za ta halatta gare shi to kuma ba tsaya huta wata biyu don kora ya kai hamsin da tara misali in wata biyu ne in ya zama talatin talatin da ku to in kaga saura bura kenan ku to sai ce bari da tsaya huta duk sun roshe gaba ɗaya sai ya koma ƙasa sake ɗaukowa to shine azumin wata biyu kuma mutu tabi aini jere da juna in ji Allah madaukakin sarki min kabla ya tawa ya ce to amma to nan in kuma yanzu kuma shi kuma yanzu to can bai da kuɗin da zai sayan koyan gaɗin ko kuma ko yana da kuɗi amma ba koyan ga wanda zai sayi ɗin balle ko ya wata ɗin to shine sai Allah ya ce fa mallai mista i to in kuma sannan kuma sai an kai daidai kuma bayan bai da kuɗin koyan gaɗi ko kuma ba ta ɗin to kuma gashi yanzu yana da rashin lahiya bai iya azumi amma in dai lahiya yake to dole sai azumin nan in dai ba koyan gaɗin to dole azumin nan shi zai komai isa ta da wadata ta yi sai ya yi azumin nan ya ji ga ciki ne to sannan sai kuma aka ce to in bai samu ba ma'ana in bai da iko shine fa illa mistaqi fa idamu 60 miskina in bai samu iko na watan yin azumin ba saboda rashin lafiya to an bashi dama sai ya wata ya ciyar da mutum 60 a in ka diba cikin malam fiqo cewa suka yi kuma duk mutum guda mudu biyu za a bashi an gane ba guda ba mudu biyu ka diba cikin sala kai ce don hakan ga mudu biyu biyu za a ba duk mutum guda kaga an ce mudu biyu misali kamar mukaddara sai a ce kwangila kwangila kwangila biyu duk mutum guda marba 60 kenan kaga su za su baka tiya 30 kenan ko tiya goma ba su ga buhu guda to kaga su kaga mutum harshe ne ya jami'a ko to shi din ne to Allah ya kiyaye Allah ya sauke to kaga ai shi yasa wato shi yasa kaga shi harshe da ba shi ka jawo mutum da abun nan kaga yanzu kalma ce magana ce kai ita shi za ta jami'a ga aikin kaga in ya lissafa kila in wanda aka ma abinci tiya tiya ne kullum kaga kwana 30 kenan ku to kaga yanzu yana ji zai mika su ya ba musu shi da ne a to shi yasa ka ji sahabin nan wanda manzo Allah sallama yake mai wasiya cewa yace kufa alayka hadha din yace me na hori ka kame alashin ganaka shi mamaki yake yace ya manzo Allah yanzu shin ana kama mu da abin da muka magana da shi ya ce wo sakilat ka ummuka ai ko sai mai magana nan da laraba suke yi in mutu ya wata magana ta kamar wata haka ga sai suna yanta ma'ana ta da hausa ba misali sai a ce ka aiko waka ta rasa ka to shine kai sai ce mai wahal ya kubbun nasa ala wujuhim ko kuma ala manakirihim fi nar jahannama illa hasaidu alsinatihim yace ai ba abin da kake wanda mutane cikin wuta in ba girbi girbi halusan su ba mutane halusan su ne kamar su girbo masu abubuwa a kai su wuta ai ba sai can ba ko hannan duniya ko yanzu har sai mutum na girbo mai wani abin da sai mutum Allah to to kaga nan ne shine sai aka ce haka dole sai ya ciyar da mutum 60 din nan to kuma dole sai an yi wannan din sannan kuma an ka ce ba a yadda mutum ya raba kashi biyu ba misali yanzu sai mutum ya ce yanzu a wanda za a yi bare ya azumi 30 sai ya ciyar da mutum 30 to ba a yadda ba guda dai guda dai aka bukata mutum ya ciki a guda dai ake bukata mutum ya ciki kurum da haka ba a yadda ba a yadda a ce watan zai yi guda daga cikinsu ba a ya haɗa su ba haka ba dole sai dai ya yi guda ɗin nan kawai dole ne sai dai ya yi guda ya yi guda kawai amma a ce zai haɗa biyu ba a yadda ba kuma sannan kamar yanzu misali yana cikin azumi sai aka ce tun da ya kaga an ce in zai yi azumi ɗin misali kamar yanzu bai halatta gare shi matar ba za ta halarta gare shi ba sai ya gama wannan kafara din to amma in yana cikin azumi to kamin kuma ya gama ha kuma sai ya ce sadu da matar shi wa annan sai an ga ce azumin da ya rushe sai ya kuma kasa ya dauko samu to ka gani to saboda haka ko kuma irin wannan kafara kila sai a ce misali zai ciyarwa to amma sai dai bai da abin da zai ciyarwa din haɗe gaba ɗaya kila sai ya bi ɗoni sannan yau ya ce ya ɗan samu ciya kaza ya ce ya ɗan rarraba misali sai kuma gobe kuma da gobe ya sake samu wata to kamin ya gama shi ma kuma ya tinsa da bata shi ma dai sun roshe sai ya koma ƙasa shi yasa akai abubuwan suna nan ƙwarai da gaske da haka shi yasa ka gama na fito duk abubuwan da kaga suna suna suna ba su muhimmanci ƙwarai da gaske babi musamman zaka samu suna ta yi don bayani kan waɗanda abubuwan na gudun kada a samu a matsala to nan shine nan maganar zai hali kenan kamanta mata da wata wadda a haramun ga mutum to sannan kuma sai Allah ya ce a sannan sai kuma Allah maɗauki sarki ya ce wa ma ja'al adiya akum abna akum bai sanya watan a ƴaƴan ku wanda kun kai da awa ba ma'ana shine mutum yana da bawa sai ɗauta bawan nashi da ya ɗauta bawan nashi to shi ne sai ɗaya ya ce ma bawan nashi a kaga ai ya ɗauta sai shi ya mai da shi matsayin ɗagare shi to shi ne ma'ana adiya ko za mu haɗa shi wannan kalmar nan gaba can gaba cikin wannan sura ta duka wanda za a yi magana kan wajen zaidubin harisa ɗin na wancan na wanda bararren bawan na manzo Allah sallama wanda zaka ji ana cewa falamma qadda zaidun min ha waɗannan zawajnaka ha likai la yakuna al mu'min al fi azwaji adiyakum eh fi azwaji adiyakum to shine za mu haɗu shi wancan shi ma za a ji bayanin nashi to shine Allah yake cewa to su waɗannan irin waɗannan din ai ba ba ɗayan ne naku ba ai ko can ba ƴaƴan ku bane wannan aya ita ma za ta yi magana ne tana magana ne kan shi zai bin Aisha din wanda wato kamar yadda Imam al-Hakim ya rubuta a cikin al-Mustadrak nashi yake cewa wato dama shi manzo Allah sallama yana da kuyangi guda biyu waɗanda watan suke nashi akwai guda mace guda namiji yace ita akwai ummu ayman ummu ayman da aka jana cewa baraka an gane wannan din na wadda shahi ɗani nan na manzo Allah sallama an fahimta wadda manzo Allah ya yi bauli da dare a cikin wani akushi hakan ga ya aji to da safe sai ce mace ta ɗauko ta zubar shine sai ta ce a to ai ita ba da sani ba jiya da daddare ta farka tana jin kisa ta azarwa ne sai ta dauka da shayi kuma wani abu mamaki sai take cewa kuma lokacin sai ta kajin kuma kamar dai kuma sun yi ruwa daɗi abubuwan dai bata gane dai kuma yi amma dai ta dai warzo da ta dai shayi to shine sai manzo Allah ce mata aiko shikenan ba ke ba ƙara ciwon ciki har abada ko shikenan in an malamai suka ce ba ma ciwon ciki ba ai bata ma ƙara rashin lafiya ba kwata kwata an ga ci sai da rashin lafiya ta ta rasuwa ta kawai amma ba ta ƙara ce wata wanda lokacin saboda ta sha hitsarin maza Allah ta ga mai kallon mutum ne kamar kowa kai ma ka yana hitsarin ka sha da kanka suko ba wani ya sha ba ko ko ai ka kanka ba wani ya sha don ka san da wani bai sha misali amma da shi mutum ya sha da kai ne don ya tabbatar da shi ma daidai yake da maza Allah to shine a shi Imam al-Hakim ya ce ba haka ita wannan Ummu Aiman din a ita kuma ita ce wadda ta ne da maza Allah maza Allah an fahimta to shine ana cewa ita ce ake ce mubaraka ummu aiman baraka kenan to shine yake cewa watan shi manzo sallama ya gade ta ne ga baban shi don ku yanga ta baban shi shi sayyidina abdullahi to lokacin da ya rasu to sai ya zama da barta da kuma kasar raƙumi guda biyar su kaɗai manzo Allah ya kada ba gaji dukiya ba shi yasa kace kana karatun sirra wani sai a ce bai gaji komai ba kan mu ce da an ce kuma da ya gaji raƙumi biyar ya ce to amma kuma kashi an ce ga raƙumi biyar kai kana ganin kuɗi ne gare ka tunda kana ganin kila ko dubu ɗari ɗari to ai su gare su ga ka'idar su lalaba da raƙuri ya ba tsaye kun yi ba to yanzu misali ai kun ga sanda za a yakin nan na tabuka sai da na usmanu ai ka ga abin da ya kawo raƙuri 950 bayan gudunmuwa to ana magana raƙuri dubbai kai kana magana raƙuri biyar mi an gare ka kina ka ga ana magana masu dubban raƙuma ka gani kai raƙuri biyar ba abin ma kun yi wannan dari tara da hamsin kuma banda hada doki han guda hamsin kuma kaga dubu wannan aka hada kuma banda tsabar zinar kuma na kuɗi kuma ya kawai shi a gama da ya hada to kaga kaga yanzu misali na ana ga ana magana masu raƙuma haka da yawa kaga don an ba mara kuɗi da kai ai ba an ba komai ba to da haka kan mutum ya ga kamar ai an faɗi ba shi bane ba to shi ne a yake magana cewa wato shi mawala hakim da yake cewa da haka abba mashi ranar raƙumi guda biyar ne da kuma ita wannan koyan gat to shine wanda aka yi haka to amma daga bashi manzo Allah sallama sai yauta tambayar ya tsaya sannan sai aka ce kuma lokacin da yauta ta sadda a aure sai da Khadija yauta ita a ummu Ayman ko kuma a ci baraka ne to sannan kuma sai ya aurar da ita ga wani ana ce mashi Ubayd ibn Yazid daga cikin Banu Haris ne watan sai manzo Allah ya fara mashi da ita ita wannan ummu Ayman din sai ta haɗa mashi da wannan da ake ce ma'aiman ɗin shi yasa ake ce mata ummu aiman to shi ne sai ake ta da suna ɗin alkunya ta kenan to sannan bayan haka kuma to shi ne sai aka ce lokacin da an ka zo wurin yakin watan haibar a can ne shi mijin nata sai shahada sai aka shi can wajen to sannan sai manzo Allah ya auren ma da Zaid bin Harisa ita Zaid bin Harisa wannan wanda zamu yi magana nan gaba shi ma insha Allah cikin wannan sura din to shine zai bin harisa shi ma sai aka sai manzo Allah ya aure mai da ita bayan ya aure mai da ita to shine sai a suka zauna tare a shi kuma zai bin harisa din aka ce watan bawa ne na sai da Khadija shi ku ita kuma watan Hakim ibn Hizam shi ya ba shi shi ya ba ta shi ya shi ya ba ta shi zai dinda harisa din a sai da yayi sai ya ba ta ita to shi kuma ita kuma sai ta ba manzo Allah shi kuma shi shi zai dinda harisa din a gane ita shi ya ba ta shi a hakim ibn hizamin ita kuma ta ba manzo Allah sallama shi zai da ta ba shi shi sai zama tsayin ba wajen shi to shine lokacin da ba shi shi kuma manzo Allah ya kauta shi din to shine aka ce sai auren mai da ita wannan umma aiman ka gani wannan koyon ga manzo Allah an bashi tashi ce misali ba ita baraka da kuma umma aiman din wannan kuma shi ma zai bin hadisa kaga shi ma matsayin ba manzo Allah ne to sai auren mai da ita umma aiman din to ita ta haifa mashi da wannan usama ce usama bin zaid shi ma nan gaba da zai zamu shi sun sha Allah to shine a wanda shi ma wani hakim bai kawo a cikin wannan tafi na shi na al-mustadrak din a to aka ce shi wannan zaid bin hadisa din da yana matsayin ba wurin manzo Allah sallama to sai baba ne ji labarin yana nan wurin manzo Allah to sai baban nashi ya zo ya ce manzo Allah sallama ya ce to shi wannan yaron wa namu baba ma bane gaskiya dan dan dan manyan mutane ne ma dan dan sarakuna ne shi gashi gashi ba shi labarin da kun suke sai manzo Allah ce mai to ba komai yanzu abin da za a yi ku je ku ba shi zabi in ya zabe ya bi ku sai da shi da shi ku tai da shi ya ba komai shikenan nan in kuma ya ce ya zauna wata yana kuma shikenan eh to ai ka ganin misali yana zaman da za a yana bawa ne ko amma kuma ya cancanta da iyaye ne kuma bawa ne kuma kuma matsan daki ya koma gida to shine sun kazo sun haka ya mashi to shi kuma sai ya ce to shi kam ya zabe zanna tare da manzo Allah saboda haka sun ka ce yanzu kai ka zabe ka zauna cikin bauta bisa ga ka koma gida ka zama matsayin da ya ce lalle shi kamar ya sai ya kube zanna cikin bautan nan dai annabi ya sai ya zanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuwa to shine a shi yasa sai ɗaya shi manzo Allah sallama sai ɗauta sai mai da shi ɗa sai zama ɗan gata cikin gidan manzo Allah kenan to shi kenan to shine aka zauna aka suka ci gaba tare da rayuwa a nan gidan manzo Allah sallama to shine nan Allah yake cewa to lokacin da aka yi hakan to sai a kuma daga baya sai Allah sai manzo Allah sallama ya aure mashi zamu ji can gaba shi ma dai aka auren mai da watan Zainab bintu Jahshin Zainab bintu Jahshin wadda ita zainab bintu jashin din a bayan manzo Allah ya aure mai da kamar yadda zamu shi san gaba din to kuma daga baya sai sun karbu da ita saboda akwai abubuwan su kadan kasancewa saboda ita ma ga ta babban mace ce ita ma misali tana da gatanci misali to kuma ita kuma har tana ganin maka wanda ta dan dala shi mijin nasa din dan shi manzo Allah shi ne mai aure nata farko ma'ana ba wai aure maka ne ba shi yazo ya neme ta ga iyayen nata to sai sun kai tunanin kamar shi manzo Allah shine zai aure ta kaga da gudu za a bawa kenan to shi ko abin da ya kalmi da ba ko can waya an ka bashi zai auren ba da shi wata shi zai dinga harisa din to shine sai a kashi dai an ka aura din dan da farko ka gusu yadda kuma dai da sun ka ji ba shine zai aure ta ba shi manzo Allah ba to amma dai sai aka zo aka kai kashi dai aka aure din to daga baya bayan sun rabu to kuma shikenan sai Allah ci ya auren mai ita don ita kanta Zainab din to uwa ta ce kuma shi manzo Allah sallama domin diyar Safiya ce diyar Abdul Muttalib ne safiya ce abdul muttalib ne abdul muttalib to kaga suna da alaka kenan to shine sai aure to bayan an ya sake ta haka kawai shine ba ba daura aure ba ya koyi ba shine Allah ya kisha falan ba qada zaidun min ha wadaran zawwajnaka kawai sai Allah ya daura manzo Allah aure ta shikenan ba sai an daura aure ba sai an bi an dauko wani mai wali ba ko an gama komai shikenan Allah shi ya komai da komai wuri to shine to sanda aka yi wannan ne sai su kuma sauran munafikai da sauran mushrikai kafirai su suna cewa ai manzo Allah ya aure mata dan dane ai kaga ya auta shi ko ya mai da shi matsayin dane saboda haka yana zaune gidan shi wai su suna cewa ya aure mata dane to shine Allah ya kai sai kare ta su kuma da ma ko can abin da yasa Allah ya wannan din saboda don ya roshi wannan abin saboda ga kaidar su duk inda mutum yana da wannan bawa din ya auta shi to shi kenan ya zama daidai da dan dane na ciki ne kenan da duk kallawar ɗiya ne cikin da za su yi gado ne shi maganin zai gade shi sannan kuma bai da dama da zai aure mata ta haka to don Allah ya gwada musu wannan hukuncin ba haka ne yake ba to ka san shine sai an kai don su gani a ƙasa ko yawa to shine sai an kai shi mulki a saukar da aya kawai a ji ta kai a karanta sai an kai shi aikace dan ka sa manzo Allah aikata sai kawai Allah aikata shi tare da manzo Allah sallama to shi zaka ji ya ce falan ma qad zaidun min hawadarin zawwajnaka ha likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula shine Allah ce ko can don ya roshi wannan kaida ce tasu din shi yasa ya ba dama ya daura manzo Allah aure ita din to wannan aya din tana magana ne akan shi ne shi ne Allah ya cewa ma ji Allah Allah ai bai sanya adiya akum waɗannan ƴaƴan naku da kun kai da awa cewa ƴaƴan ku ba abna akum bai sa su matsayin ɗiyan naku kamar ɗiyan ku na tsatsu ba zalikum Allah ya ce wannan qaulukum magana ku ce kurin bi afwahikum da bakin ku ba gaskiya bane ba ba ƴaƴan ku bane shine zalikum qaulukum wannan zance ne naku bi afwahikum da bakunan ku antumul yahudu ya ku waɗannan yahudawa wal munafiqun da kuma munafiqun munafikai wallahu yaqulu al-haqqa hakika shi Allah yana gaya maku gaskiya da Allah ba ya jin kunya kan gaskiya zai gaya maku ita shine wallahi yaqulul haqa Allah yana gaya maku gaskiya ne wa huwa yahdis sabila kuma shi Allah shine wanda yake yana shiryawa zuwa ga hanya shi ke nuna mutane hanya da mai kyau wanda za su sani
ودعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخرجتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما
Ah, sai Allah maɗaukin sarki ya ce, udu'uhum ko da ka udu'uhum daga yanzu ku kirawo su su irin waɗannan ɗan li'aba'in ku kira su da sunayensu wai ma'ana daga yau Allah ya ce ya kashe kai ya ƙara ji an ce Zaid bin Muhammad sai dai a kira shi da sunan baba dai Zaid bin Zaid bin Harisa da ka daga nan shikenan Allah ya ce udu'uhum li'aba ku kira su da sunayen uwayensu huwa aqsadu indallahi wannan shine mafi adalci a wurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahu in ku san uwayensu ba to ai fa ikhwanukum fi dini in ku ne suka ce ya akhi kun dan wana shikenan da ka kar ce ma bai sunan da ku kira su da sunan da ba na ba na uwayen nasu din ba wa mawalikum sannan kuma wata ƴan uwan ku ne majidin tallamuran ku ne kana ai kiran suka ce mashi yabnu ammi shi ma yayi shikenan da ka shine Allah yake cewa kaga nan shi ma nan da wannan za ka gano akwai kuskure ga wasu sai ka ji wani wai shi wai bai son a kira sunan shi da shi da baban da sunan baban da ko makaranta ko wani abu wannan kamar ya so da kamar da harkar jahilci ba hakan kai tsaye ka hada da sunan babanka wani wani mana ya fi tunda ai duk girma gaba ɗaya da alkunya da ladabi da girman iyaye a kawai da kai manzo Allah balai to Muhammadu bin Abdullah kace mashi Muhammadu bin Abdullah yake ce to sai mutum yazo sai gaba bai sun ya sa sunan baba ne sai a ce mashi sai dauko sunan wani wane ko kanin sai ya sanya ko kanin baba ne misali kai tsaye mutum ya hada da suna ne da sunan baban shi wannan shine amma haka haka nan ma ya shi baban naka ma ka kai ma ilan ba bisa na miji koki ɗiyan ka ba su ma sai da sunan baban ka ai tun da ba a kiran ka da suna ne misali ko ka kai jikoki ɗiyan ka ya so ka tashi ba san sunan kakansu ba nan to ka ga bai lalace to yanzu haka ga shi yasa an yi son mutum gaskiya a kira shi da sunan baban shi shi yasa na ko ya rasu kwarai da gaske to shi manzo Allah da ya tashi ya ya ga baban shi balle to saboda haka fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum yan uwanku ne a cikin addini kuma sannan majibin talamuran ku ne to anan shine shawar da lawan ya kawo cewa watan a cikin sahabban manzo sallama an samu gidaje guda biyu waɗanda an ka samu mutane guda hudu jere da juna lusu sahabbai yace na farko dai waɗanda sun kai sahabbai misali wanda daga duka su sahabbai ne su kuma sun haife kuma lusu sahabbai kusan guda hudu yace na farko dai akwai shi watan harisa gashi sahabi ne shi ya sannan kuma ya haifi zaidu shi ma zaidu sahabi ne zaidu kuma ya haifi shi kuma usama shi ma sahabi ne shi kuma usama ya haifi muhammadu kaga su hudu kenan kuma duka sahabai hadisa shi zaidun sai kuma usama da kuma muhammad dukkan su sahabai kaga aiko ya kati tun da lokacin mazala a ce mutum shi sahabi ɗanai sahabi ɗan ɗan ɗanai sahabi ɗan ɗan ɗanai kaga tun zamanin mazala kaga ba kalmar sa'a ba ce wannan na ɗai kenan ya ce sannan sai abu kuhafa abu kuhafa shine baban sai da na abubakar siddiq usmanu amma a sunan shi usmanu a shi a suna amma shine ake shi abu kuhafa to shine shine ya ce na farko kaga shi ya musulunta shi abu kuhafa din ba baban sai na abubakar siddiq din kaga ɗai kenan sannan ga ɗan ɗanasa yana abokan siddiku shi ma har su wasu wani musaba ko sannan shi kuma sai na abokan siddiku ya haihi ɗan ɗan abdurrahman shi ma musahabi ne sannan abdurrahman shi ma ya haihi muhammad shi ma shi ma sahabi ne kaga su ma guda hudu kenan abu kuhafa usmanu kenan sannan shi abubakar din sai da abubakar din sannan abdurrahman bin abubakar sannan kuma muhammad bin abdurrahman din kaga dukkan su sahabbai ne baki daya to wannan shine ah to sai Allah madauke sarki yace walaysa alaikum junahun amma ba laifi gare ku fi ma akhtatum bihi cikin abin da kunka kuskure a ciki ne wato wai saboda sun riga sun saba zaid bin muhammad ake ce mashi din to shine Allah ya ce to in mutum wani hudi kuje kuskure ba da gangan bai hudi to ba komai an yaje mashi amma kan wanda ya kuskure ƙara cewa zaid bin muhammad yanzu shi yasa kaji ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin ba baban kowa bane cikin maza ba shi don haka tunda kaga ɗaya ne maza suna ƙanana suka rasuwa to shi yasa ya ce don haka watan ba baban kowa bane shi maza ya ka da ƴaƴan shi shi mata ne su ba kuma kaga dukan su ma rasuwa sun kai guda ɗaya ce aka raga sai da Fatima ita ce kawai wadda manzo Allah sallama ya bari duniya duk ɗaya ne gaba ɗaya duka sai da sassa gaba suka ta yi kuma ita kanta ma ya gaya mata kuma cewa ita ma kanta ba a daɗe ba ita ma ta yi rasu don ga lokacin wata rana suna zaune a zanen tsakar gida tare da matan manzo Allah sallama da shi manzo Allah din wanda sai ya kira wata sai da Fatima sai mata magana ga kunnan taka sai ta fasa kuka kuma daga ba sai sa kiran sai sake mata magana kuma sai tana dariya bayan an kare shi ne sai su matan manzo Allah suka tambaye ta waye a an kai wani ina ne manzo Allah ki ga mata to shine sai ta ce eh to da farko ya gaya mata cewa wato duk cikin watan ramadana mala'ika jibril yana zuwa suna biya alkurani su biyu amma bana so guda sun biya yana ganin ba zai kai wani watan ramadana ba zai ba duniya to shine take kuka din abin da yasa kuma ce dariya shine daga ba sai kira mata ce to kuma yana mata albishi cikin iyalan gida ne ita ce farkon wanda za ta bi ne wai shi ta kawo dariya ita kuma ita ce farkon wanda za ta mutu wato cikin iyalai ne ta isko shi to shine sai ta yi dariya to da haka bayan manzo Allah ya rasu da wata shida ita ma sai ta rasu sai da Fatima radiyallahu anha to wannan shine sai zan watan kaga ɗaya na shi bai faɗi ɗaya maza ba da haka shi yasa Allah ya ce don haka shi ba uban kowa yake ba wanda an namiji ba to sannan sai Allah ya ce don haka amma shine walaysa alaikum junahun ba da fi gare ku fi ma aqtatu bi cikin abin da kun ka kuskure da shiya wato shine bisa ga sabo da kun ka yi kanu ta'awwadu sun riga sun saba da haka da an yaqulu zaid ibn muhammad hatta rubbama jara ala lisan ahadin ba'd an-nahy da yawa ma sai mutum ma ya hudi ba da gangan ba bayan an hana sai Allah ce walakin sai dai inda Allah zai kama ku ma ta'ammadu qulubukum abinda zuciya ku ta yi na ganganci da gangan ka sani ba kuskure ne kai ba sai kace zaid ibn muhammad to nan kam Allah zai kama ka kai lafi wa kana Allahu gafuran ubangiji madaukakin sarki bai gushe ba mai gafara ne lima kana ga duk abin da ya kasance min kaulikum nazarcin ku kabla nahyi kame a hana kudin sannan rahiman ko mai jin kai ne bikum da kufi zalika a cikin wannan to da yake lokaci kuma ya zama kwanan nan sai gobe mun dawo mu dora insha Allah muna fatan da muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah fahimtar da mu daidai mai ikon gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya tabbatar muna ya ba mu suwa muna roƙon Allah ya karbi dukkan ibadun da muke gabatarwa a cikin sa muna roƙon Allah ya samu daga cikin bayan da yake batawa a ciki muna roƙon Allah ya kare mu daga dukkan abin da yake mai cutarwa mara kyau alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan musibar da muke ciki muna fata Allah shi yayi mana wannan halaye da muke cikin su Allah shi gafarta mana dukkanin zunuban baki daya da sauran dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah sani Allah biya musu marasa lafiya mu daga asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya in kasuwan mu da kuma manoman mu da masu lafiya da ma'aikatan mu na gwamnati da masu dukkanin kowa ina aikin da yake rayuwa masu karatu duk muna addu'a Allah ba kowa jagora albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منصورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره اللازم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين